أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد uwa da muka saba haɗuwa a wannan masallaci na juma'a na ƙofar wunti garin bauchi ina yi mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu in gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kama wannan rana ta laraba wanda take daidai da sha biyu ga watan ramadan hijira alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da sha biyu ga watan uku miladiyar isa alaihi salam ta dubu biyu da ishirin da biyar sha Allah za mu ci gaba da tafsirinmu da muke gabatarwa a cikin ƙarshen suratul ma'ida nan
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد نعم النبي عيسى يتي ما قلت لهم babu abin da na gaya musu, illa ma amarta ni bihi sai abin da ka umarce ni da shi, shi na faɗa musu. Menene ka umarce ni da shi shi ne in ce musu a ni ibudullah ku bauta wa Allah, rabbi shi ne Ubangiji na nima kaina, wa rabbakun shi ne kuma Ubangijinku. Abin da na gaya musu kenan. annabi isa alaihissalam ya zama wajibi gare shi duk da wancan magana da ya yi na cewa in kuntu ƙultuhu ba kada alimtahu ta alamu mafi nafsi wala alamu mafi nafsika innaka anta allamul guyub duk da haka ladabinsa ga halarar Allah tana lizimta masa ya amsa tambaya don abin da ya faɗa wancan uzuri ne amma kuma bai ba da kamar bai amsa tambaya ba don haka shi yasa ya sake cewa ya sake ba da wannan bayani ma kultu lahumu ba abin da na gaya musu ya ubangiji illa ma amartani bihi sai abin da ka umarce ni da shi shi na isar musu menene abin da ka umarce ne da shi ani ibudullah rabbi wa rabbakum ka ce in ce musu ku bauta wa Allah ubangiji na kuma ubangijin kuma na gaya musu haka na gaya musu su bauta wa Allah ubangiji na kuma ubangijinsu wa kuntu alaihim shahidan lokacin da nake da rai ina ganin abin da suke yi a lokacin zan iya musu shaida ma dum tufiyin matuƙa ina da rai ina cikinsu domin a kuma lokacin ba su ce min ni ɗanka ba ne ba su yi wa'annan da'awoyin ba falon mata wa faita ni lokacin da ka karɓi raina ka ɗage ni zuwa sama kunta an tarraki ba alayhim sai ka zama kai ne kake lura da kayanka da kake lura da su ban san me suke ciki ba wa anta kai shahidun mahalarci ne mai tsinkaya ala kulli shay'in sa dukkan abu da suke yi in zantukan su ne kana jin su in ayyukan su ne kana ganin su bayana saboda haka bana da laifi akan abin da suka yi ba ban sani ba ban san me suka aikata ba ban san lokacin da suka canja addininka zuwa ga da'awan cewa ni ina da tarayya da kai ba a yafe mini ba na ciki ban da sani ban kuma sa su ba na'am
إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم na'am in taghfir lahum idan kai gafara ga wanda yayi imani daga cikin su fa innaka an- fa innahum ibaduka in kai musu in in in- eh, eh? in tu'azzibhum kai in tu'azzibhum idan ka azabtar da su bisa kafircin da suka yi maka innahum ibaduka bayinka ne kana da daman ka azabtar da su dan kai ka mallake su wa in taghfir lahum in kuma ka musu gafara wato kai gafara ga wanda suka yi imani fa innaka kai antal azizu kai ne marinjayin da ba mai rinjayen sa kan al'amarin sa alhakim wanda yake mai hikima cikin aikinsa wannan amsa manzo sallallahu alaihi wasallama da ya aka saukar da wannan aya ayan ta ayatar da manzon Allah kwarai da gaske cewa in kuntu qultuhu faqad alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsika innaka antal a a nawa to sai ya ce cewa in qultu ba wannan ba cewa da annabi Isa yayi a in tu'azzibhum in tu'azzibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim wannan ayan ita ce nake nufi ta ta burge manzo sallallahu alaihi wasallam har imamun nisa'i ya fitar da ibnu majah da ahmad a musnadin su hakanan nuh bin habib yace yahaya dan sa'idul qattan yace kudama dan abdullahi ya zantar da mu a jasra bintu da jaja ta ce naji abazarrin radiyallahu anhu ya kula yana cewa qaman nabi sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam ya tashi hatta is- iza asbaha bi ayatin yayi qiyamul layli da aya daya har lokacin da ya kai safiya yana maimaita wannan ayan yana in tu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim Imam Ahmad ya fitar a musnadinsa daga Abi Dharr yace salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi salla lailatan a wata dare fa qara'a bi ayatin yayi karatu da aya daya duk tsawon daren hatta asbaha har gari ya waye yarka'u biha ita yake karantawa a ruku'i wa yasjudu biha ita yake karantawa a sujada kuma ita yake yi a cikin tsayuwa duk in ya ya tashi ya tsaya ya ce in tu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim aka yayi ta maimaitawa yayi ta maimaitawa sannan yayi ruku'i ya fade ta ya dago daga ruku'i ya fade ta yayi sujada ya fade ta haka yayi tayi har safiya to da yayi haka shikenan kultu sai na ce wannan ma asba da gari ya waye kultu sai na ce ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma dalta taqra'u hadhihi al-aya baka gushe ba kana ta karanta wannan aya hatta asbahata har kawaye gari tarka'u biha kana ruku'i da ita wa tasjudu biha kana sujada da ita qala sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce inni sa'altu rabbi azza wa jalla shafa'ata li ummati ni na roƙa wa al'umma na ceto faɗani ha ya bani ita ba na son Allah ya ya yi hukunci ga al'umma ta da irin wannan hukunci da annabi Isa ya yanke wa al'ummarsa in tu'azzibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa'innaka antal azizul hakim annabi isa ya tura su kawai a musa ku je ku karata ruwana na ka azabtar da su bayanka ne je ka azabtar da su abinka ai da kai ka halice su ana da daman ka musu abin da ga dama in ta gabar in kuma ka musu gafara kai ne mabuwayi mai hikima haka ni ba ruwana amma ni na ce a ya Ubangiji, ummati, ummati, ummati, ba ni ceton al'ummata, kuma Allah ya bani. Wahiyar na'ilatin insha Allahu liman la shirku billahi azza wa jalla shay'a. Wannan shafa'a ɗin insha Allahu za ta sami duk wanda baya bautan wani Allah. Indai Allah kaɗai kake bautawa baka masa tarayya da wani abu, to za ka samu wannan ceto. wannan abi zarar ne ruwaito wannan hadisi na'am qala Allah قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم qala Allah sai ubangiji yace haza yawma yanfa'u sadiqina sidquhu wannan rana ita ce ranan da wato masu gaskiya gaskiyansu zai musu amfani wanda suke da gaskiya a duniya to za su zo a lahira ba su da fargaba gaskiyarsu za ta musu amfani kamar annabi isa da ya wanke kansa don haka duk wani mai gaskiya ko da an masa wani abu bayansa an yi masa da'awoyi na sharri ba ruwansa ba ruwan annabi isa da abin da wasu mutane suka faɗa a kansa ba ruwan uzairu da abinda wasu mutane mutanensa suka faɗa a kansa ba ruwan imamu ali karramallahu wajahu da abinda wasu mutane suka faɗa a kansa ba ruwan shehu ibrahim radiyallahu anhu da abinda wasu mutane suka faɗa a kansa mai gaskiya zai je lahira Allah ya wanke shi shi ba ruwansa ya kubuta ya wanke kansa ba ma da'awa ba ma kaucewa shari'a ba ma a danganta masa wani sifa mai muni ba shehu ibrahim ba danganta masa wannan sifa don ba a yi a gabansa an gaya masa haka ba sai bayansa kauce ma shari'a ma da ja'afaru gana ya fara kirkiro wani sare-sare na sifofin hakika ya aika masa ya zo ya ji meye yake faɗa ana ba shi labari ya zo ya yi duku-duku ya ce ya yi baya tuba kaza baya yi baya kaza kaza daga baya ya bayyana gaskiya ne yana yada irin wannan a- wannan tunani Shehu Ibrahim ya sake neman sa yake zuwa Shehu Ibrahim ya tsine masa yace ba shi ba shi kuma Shehu Ibrahim ya rubuta wannan wasiya ta su da yace a ko ina aje a karanta duk inda ƴan ƙo- ƴan ahalai suke aje a karanta musu isnani laysa minni wala min at-tariqi fi shay'in aka yada wannan takarda ko ina wannan ma fa akan kauce ma wasu daga cikin haddodin shari'a saboda kawai mutum ya ce wai shi a kalifa na shari'a da- sun masa an sassauta masa saboda haka wayannan bayan Allah babu ruwansu da abin da wani a sharari ya danganta musu shine Allah yake faɗa anan yawma yanfa'u sadiqina sidquhu wannan rana kenan wanda masu gaskiya gaskiyansu za ta musu amfani lahum jannatun aljanna ta tabbata gare su da jarimin tahti al-anhar wanda koramu suke gudana karkashin ta khalidina fiha za su dawwama a cikin ta abadan har abada radiyallahu anhum Allah ya yarda da su waradu anhu sun yarda da Allah zalikal fawzul azim wannan shine rabbanta wanda yake mai girma a kafirai sun ce ai annabi Isa ma tunda annabi ya ce wanda aka bauta musu wanda ba Allah ba ɗan wuta ne su don haka annabi Isa ma zai shiga wuta don shi ma an bauta masa kamar yadda wasu matsiyata suke faɗa akan su Shehu Ibrahim da imamu ali karramallahu wajahu wai wasu sun yi da'awan imamu ali ko a ce ibrahim sun musu da'awa irin wannan to Allah ya wanke wayannan a cikin alkur'ani da kafirai suka faɗi haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce innal ladhina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubaduna la yasma'una hasisaha hum fi mashtahat anfusuhum khaliduna la yahzunuhum al-fada'u al-akbaru وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون saboda haka wanda ba ba ruwansa in kai masa a kasassaba kai ne matsalar take kanka shi ba ruwansa bai sa ka ba bai san kai ba na'am
لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير lillahi mulku samawati wal ard mallakan sammai da ƙasai duka na Allah ne nan Allah ya tattaro komai ne sai faɗi sammai da ƙasai saboda su ne mafi girma cikin halittan da suke bayyane gare mu a nan ƙasa. Ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, to kar wani ya sake cewa ko Isa ɗan Allah ko wani Allah ko wani ɗayan biyun Allah ko ɗayan ukun Allah ko menene duk wannan a ƙarya ne. Don haka wannan ayan ta zo jami'a mani'a ta tattara komai ta tara wa Allah ta hana kowa mallakan komai Allah ne mamallakinsa shine Allah ya ce lillahi mulku samawati wal ard mallakan samai da ƙasai na Allah ne shine ubangiji shi ya mallake su babu wani bawansa da ya mallaki komai sai wanda ya mallaka masa wa man fihinna ba samman da ƙasai ba duk wani abu da yake tare a cikin sammai ko yake tare a cikin ƙasai duka dai nashi ne Ah, wa ma fihinna ko yawwa wa ma ba wa man ba wa ma fihinna da duk abin da yake cikin su ma din ta dauki ma'anan ma din ta dauki ma'anan man eh shi yasa malaman tafsiri suke cewa an ce mata galiban lil akthar saboda rinjayar da mafi yawa domin man lil aqil man ana amfani da ita ne ga uqala ma kuwa ana amfani da ita ne li gairil aqil to gairil aqil akthar don haka sai ake amfani da ma don amma karka dauka ma din kawai ake nufi ma din tana da ma'anan man din duka an gane wa huwa shi kuma qadirun mai iko ne ala kulli shay'in bisa dukkan komai wanda kuma kuke danganta musu uluhiyyan nan ba su da iko ma akan komai ba wai dukkan komai ba sai abinda Allah subhanahu wata'ala ya ga dama yake sa su su yi sai yanda ya ga dama yake juya su na'am
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون na'am suratul an'am wannan sura ana saninta da suran an'am makiyatun ta sauka a makka illa wa ma qadarullah haqqa qadarihi da kuma qul ta'alau wayannan duka ayoyi uku da suka zo a nan da can wayannan madaniyai ne ayoyinta ɗari ne da sittin da shida ko da sittin da biyar kamar yadda muka sani in an ce da 66 ko da 65 kowace sura ce ma aka ce ayoyinta kaza ne aka ƙara ɗaya ko aka rage ɗaya ba wai ayoyin ne wata tana da wannan aya tana da wata ayan da babu a wata a wani ƙira'an ba a'a wajen ɗiga ayan ne yake saɓani wasu sukan samu wani wuri su ce wajen ɗiga aya ne wasu kuma a ƙira'ansu wajen waƙafi ne wannan shi yake sa sai a ce ayoyin wasu kaza ne wasu kaza ne amma ba wai kaman a ce akwai wata aya wanda ake shakkan wayannan sun ce ba aya bace wannan sun ce aya ne an sa alqur'ani ba haka ba duk da dai mafi yawanci ai kullum wannan dai mafi yawanci duk malamai masana a ɗaliban ilimi duk sun san wannan wannan sura ta sauka a makka ta sauka ne dungurungum ɗinta jumlatan wahidatan aka ta sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ta sauka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce subhanallahi alazim subhanallahi alazim yace hazihi sura wannan sura da kuke ji ce ya sab'una alfa malaki malaika dubu saba'in sun yi mata rakiya lahum zajalun bitasbihi yanda ku ja ce subhanallahi alazim subhanallahi alazim lokacin da suka ɗauko ta suka taho da ita suna murya zajalu suna ɗaga murya bit tasbihi suna tasbihi ashe a ɗaga murya ambaci Allah abu ne suna ɗaga murya suna tasbihi tasbihi irin wanda yake cika wuri kowa yana ya ji tasbihinsu sun sauko da suna tafiya suna karanta ta haka suka sauka falamma qara'a annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ta amara bi kitabatiha kullan fi lailatin wahida a wannan daren yace duk a rubuce ta a rubuta ta kafin safiya a gama kwafi a gama rufe rubuce ta a rubuce ana ji daga wurin sa ana rubutawa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ishe ka mu'jizar sa ai kai ma ka yanzu gashi nan dai ga ga alaramomi ai kun san yadda Qur'ani yake wahalan da ake sha kafin a haddace shi ko ayi zuku ayi sato ayi menene ko to amma shi manzo sallallahu alaihi wasallam abinda zai baka mamaki inda Allah subhanahu wataala ya ce fa iza qara'anahu fattabi qur'ana summa inna alaina bayana ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما to tun daga lokacin da Allah ya ce masa iza qara'a fa iza qara'nahu fattabi qur'ana ko thumma inna alaina bayana to annabi sallallahu alaihi wasallam ya daina kwaikwayon jibril ya zo ana karantawa kawai yana shiru idan aka gama karantawa sai ya karanta masa habbai ya karanta masa habbai mai yiwa da isha kuma da asuba mai yiwa ya musu karatun sallan safiya da ita kuma ya kwanta ya baccin su ba wai ya je ya yi ta fama ba ne babu duka abin da ake saukar masa zai mayar musu da ka kuma babu wani abu da yake rubuta yana ji ne kawai in yaji shikenan zai ce kuma na wuri kaza a sashi a gu kaza ayoyin da aka saukar na waje kaza nan ku sa ta a guri kaza haka yake yi To, wannan kawai ma ya isa ka san cewa mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda yanzu kawai a zo a maka bayani in an maka bayani kawai shikenan kuma ka mai da bayanin nan gobe da jibi kullum kawai kai ta karanto shi kana kawa na shekaran jiya na- da na watan baya da na watan din baya duk zaka karanto kawai kuma a sallah zaka karanta aji to haka qur'anin yake a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka in ka ji an ce ya ce a rubuta ba dan kansa ba a'a muhimmancin abun ne yasa ya ce a rubuta saboda sahabbai su rike ta zama yanda ta zo jumlatan wahidan haka nan take aje manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man qara'a hazihi sura wanda ya karanta wannan sura wakkala Allahu bihi 40 alf malaki Allah zai wakilta masa mala'ika 40 yaktubuna lahu misla ibadatihim ila yawmil qiyamah su rinka rubuta masa lada daidai da ladan ibadansu har ranar tashin alƙiyama eh wannan a dama wannan sura an san eh, mashahuriya ce wajen falalolinta da darajojinta shi yasa za ka ga wasu ma daga cikin masu ah, hazabu da auradu za ka ga farkon ayoyinta su suke gabatarwa idan sun sa misali a ce a karanta fatiha a karanta kulhuwallahu uku a yi salati wa annabi sai kuma su sa aya su sa farkon ayoyinta wanda za mu karanta الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون har zuwa ayoyi uku mafi yawanci nam wa yanzulu malakun minas sama minas sama'i sabi'ati mala'ika yakan sauko daga sama ta bakwai ma'ahu marzubatin min hadidin yana rike da wata sanda ko guduma ko gwami na bakin karfe yana rike da kulki ne zamu ce kulki fa ba shine kulki ba an san gwami ko gwami me gwami eh gora ko yawa irin na Kano na dogaran Kano ko yawa gora katuwa babba yana rike da ita amma shi nashi na bakin karfe ne fa idza arada shaytanu an yuwaswisa lahu idan shaidan ne zo zai yi masu wasi ma wanda yake wannan karanta wannan sura darabahu sai ya bige shi da wannan sanda din bai ji ala sab'una alfa hijabin bainahu wa bainash shayatin a sanya masa hijabi dubu saba'in tsakaninsa da shaidanu wa yawmal qiyamati izabu isa min qabrihi yaqulu yaqulu ar-rabbu shi wannan bawa da ya haddace wannan sura ranan kiyama ko wanda ya lizimci karanta ta ranan kiyama ubangiji zai ce masa ya insan ya kai bawa na sirfi zilli kai ta tafiya a cikin inuwa na ba za ka ji ba za ka ji zafin ranan filin kiyama ba kai za a maka inuwa yawma la zilla illa zilli ran da babu inuwa sai inuwa na wa dukul jannati ka shiga aljanna na washrab min alkausari ka shi- ka sha daga ruwan alkausara fa anta abdi haqqan kai bawa na ne da gaske wa ana rabbuka ni kuma ubangijinka ne wannan sura tana daga ciki saboda haka tana daga cikin surori waɗanda suke da muhimmanci a alqur'ani wanda malamai suka kul- kula da ita ana son ko baka haddace qur'ani ba inda hali ka haddace ta wayannan suna daga cikin surori kanawa lokacin muna Kano suna cewa akwai surorin da wato saboda damuwar kanawa da ilimi da kulawansu da ilimi akwai surorin da ko dan daba ya haddace su ko dan daban Kano amma ban sani ba na yanzu na dade ko ɗan daban Kano ya haddace su. Daga ciki akwai wa- akwai wannan sura, akwai suratul anbiya, akwai suratul waqi'a, akwai suratul yasin, akwai tabara da kuma ƙananan surori irin su tun daga sabbi zuwa ƙasa ko kuma zababbu a cikin su irin su wadduhe, irin su alam na shara, irin su inna anzalnahu, irin su iz- izazul, irin su ah, alhekumu da su a kuliya ayyuha alkafirun sai kula uzai sai kul huwallahu da kul uzai guda biyun nan wayannan surorin suna daga cikin zababbun surorin alqur'ani muhimmai duka muhimmai ne duk ayoyin qur'ani da surorin qur'ani muhimmai ne amma wayannan surorin suna daga cikin zababbu wanda wasu kaji an ce annabi ya ce wallazi bi nafsi bi yadihi inna la ta'dilu sulus alqur'ani wa ta'dilu nisfa alqur'ani gashi nan wayannan suna daga ciki Eh, sai kuma a wasu ayoyi wanda su ma mafi yawanci suna da muhimmanci a irin su laƙar ja'aku irin su ayatul kursiyu irin su ƙarshen suratul baƙara da eh, sauransu Eh, Allah ya ce mace mu to wannan kaɗai ya ishe ka kasancewa ƙur'ani mu'ujiza ne wani bawan Allah a wani yake ban labari a wani ya zo aka samu wani ya rikice kamar irin ko aljanu ne ko me lokaci da ya ce ku bashi ku bashi kar ku taɓa shi yana zuwa ya yi masa wani karatu ya hura masa shikenan ya tashi aka ce aka yi ta mamaki ce- ya ce aya ɗaya ne na karanta daga ayoyin alkur'ani wannan kaga ya ishe mu mu'ujiza babba sai dai kuma alfawaidu lil aqaid fa'ida tana alaƙa ne da aƙida shi ƙur'ani har yau har gobe har magajin gobe ƙur'ani ne ba abin da Allah ya rage masa na ta'asiri ba abin da Allah ya rage masa na mu'jiza wanda wasu ke cewa yanzu ayoyi sun yi sanyi a'a kai ne kai sanyi kai ne kai sanyi amma ayoyi suna nan eh ko ba laqad ja'akum ne manzo sallallahu alaihi wasallam ce wallazi nafsi bi yadihi law anna abdan muqinan abe ce mu'minan ba cewa law anna abdan muqinan muqinan wanda yake da yaqini qara'aha alal jabali lazala da bawa wanda yake da yaqini baya shakka tsakaninsa da Allah wannan abun haka yake zai hu- karanta ta ya hure dutse dutsen nan zai zai rugurguje ya kauce saboda haka mu dai mu mu gyara abin da yake tsakaninmu da Allah mu tsaftace bakunanmu mu tsaftace bakunanmu shi addu'a muhimmin babban sirrinta tana da alaka da tsaftace baki ya zama abin da kake ci halal ne yasa malamanmu da in wani ya musu kyautan da ba su san ta ina ya samu kyautan ba ba su cika sawa a yi musu cefane da shi sai dai ko a gyara gida ko a yi gini ko a yi wani abu amma shi yasa kuma suka dage wa noma don su tabbatar da abin da suke ci ta ga wurin da yake kuma yana daga cikin sirrorin ijaba na addu'a cin halal Ah, ah, yana cikin yakotatul farida ko kul ma tasha fa misluhu sahi ta'amalu je ka ci duk abin da kake so amma ina tabbatar maka dan uwana irin abin da ka ci irin aikin da zaka yi ke don kana son ƴaƴanka su zama masu albarka bas to ka ciyar da su halal saboda in ba in ka ciyar da su kama kauma- abin nan karma karma irin abin da ka ciyar da su irin haka za su tashi kai ta addu'a kai ta fama na ai an yi building ɗinsu da shi da shi aka yi building ɗinsu yes. oh, abin takaici abin ta'assufi yadda da malamanmu suke zaunar da mutane a zawaya su karanta musu ya ƙutattun farida tun daga farko akwai nasa'i da yawa wanda wallahi idan kana in dai ka san yadda da ake karanta ya ƙutattun farida ka san nasa'i da suke cikin ya ƙutattun farida za ka ɗauka yanzu babu ɗan ɗariƙa wallahi kuma duk shehunan mun nan ya ƙutattun farida ta tarbiyyantar da su har su shehu ibrahim ɗin kansa sau dukkansu wanda aka karantar da su ya ƙutattun farida ne su ma kuma suka karantar da ita amma yanzu ina a ce ɗan ɗariƙa ya zama shi ne wai ake maganan lalacewa a gurinsa ba sai dai Allah ya mana jin ƙai ba Allah ya sawa na bismillahir rahmanir rahim aja ko na'am alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah wannan sura ta fara da alhamdulillah farawanta da alhamdulillahi ma ya ishe ka sanin muhimmancinta domin tana daga cikin surori wayanda suka fara da alhamdulillah fatiha ta fara da alhamdulillah an'am ta fara da alhamdulillah suratul kahfi ta fara da alhamdulillah saba ta fara da alhamdulillah fatir ta fara da alhamdulillah alhamdulillahi yana daga cikin ismullahil a'azam domin shi alhamdulillahi da yake da sunansa alhamdulillah to kuma yana kunshe da sunan manzon Allah da yabon manzon Allah alhamdulillah yasa za ku ji shehunanmu suna cewa alhamdulillah al'abdulillah al'abdulillah ɗin na ai Muhammadu Rasulullah, sallallahu Alaihi wasallam. Saboda haka ta haɗa yabon Allah a to, wane ne shi mai sunan annabi Muhammadu? Shi ma hamdu ne, an gane? Eh, Ai, mimun ne aka ƙara, eh? Eh? Mimun ne aka ƙara, kana cire mimun sai ka ga hamdu. To, alhamdulillah, al'abdulillah, ai Muhammadu lillah, Muhammadun Rasulullah. saboda haka alhamdulillahi ba ta daidai da ashkur lillah domin girmanta cewa dukkan muhammad ya tabbata ga Allah ya ishe ka cewa Allah ne ya cancanci a yabe shi amma sai ya yabi kansa da kansa ya ce alhamdulillah ƙulil hamdulillah wa salamun ala ibadihin lazi nasafa Allah ya ce ka ce alhamdulillah saboda haka shi yasa mafi yawanci za ku ga shehunanmu in sun zo majalisi sai su ce ku ce alhamdulillah a ce alhamdulillah ku ce alhamdulillah a ce alhamdulillah ku ce alhamdulillah a ce alhamdulillah sai su ci gaba da majalisi saboda albarkan wannan kalma ta alhamdulillah duk wanda suka yi wannan ana sa ran duk zunubansu Allah ya gafarta musu ana sa ran a samu taraki ana sa ran a samu fatahi na abin da za a faɗa lokacin ya yi tasiri a cikin zuciyar mutane saboda Allah ba abin da yake so irin wannan tasbihi da tahmidi subhanallah walhamdulillah wayannan kalmomi guda biyu Allah yana son su Allah yana ganin girman su Allah ya ce walaula a annahu kana minal musabbihin da labisa fi badanihi ila mibas annabi yunus ya ce subhanallahi ko la ilaha illa anta subhanak ni kuntu minaz zalim kawai sai kifin ne ji kaman ya haɗe wani katon bom yayi ta wulle-wulle sai da yazo ya amayar da shi sannan ya samu kwanciyar hankali ya Allah ya ce laula annahu kana minal musabbihin la labisa fi badanihi da har yanzu yana nan a cikin kifi an sunkume shi an daure shi tunda Allah ya ce lallabi safi bada ne ba rubewa dai ba zai zama yana cikin safina kenan kabarin sa kenan to da yawa addu'o'i suna kama cuta su ɗaure ta wasu ab- wasu abu kamar appendix in ba damun kai ke ba ka ji a ji- a jikinka aka ce maka ga wani abu kuma ba kana tafiya kana hidimanka to kar a taɓa shi in wani ciwo ne in wani in wani makaro ne in menene mai yiwa wani tas- wani addu'an ka ne Allah ya tura ya je ya nade shi sai aka ajiye shi gashi nan dai kaddaran abun ya same ka amma kuma tasirin abun Allah ya hana don haka dan kaga wani cindo kaga wani abu ya fito a jikinka duka wani wani wani aiki ne na Allah da yayi akan wata damuwa ya kare maka ita sau da yawa wanda yana da wani lafiyansa ni na gama na san ma wanda aka masa haka yana da wani abu kaman kurji haka ƙato ya ɗan yana ɗan reto yannan ya yi shekaru lafiyansa lau babu wani abu sai dai sai ya ga wai ganin munin da ake ma wannan abun sai ya je asibiti aka yi operation aka yanke jini ya ƙi tsayawa ya rasu saboda haka ita addu'a tana yawo ƙaddara tana yawo idan Allah ya nufe ka wani zai maka makaro ko wani sharri Allah ya nufa kuma sai ya same ka to in yaje ya same ka kuma sai Allah ya turo wani abu shi kuma na ƙarfin addu'anka sai ya masa riga ya nade shi ya kanan nade shi ya bar shi har ka bar duniya ba abin da ya maka saboda muhimmancin addu'a saboda haka mutum kullum yana tafiya a makance addu'o'i suna da tasirin su wasu abubuwa kuma Allah yana kare mu ba mu san ma ya kare mu daga gare su ba allazi khalaqa as-samawati wal arda wanda ya halicci sammai da ƙasai waja'ala az-zulumati wan nur ya sanya dufanni da haske sai Allah ya sa dufanni a matsayin jam'i saboda dufanni suna da yawa haske duhun duhun kafirci duhun jahilci duhun zalunci duhun abubuwa ga sunan zulumati amma ya kawo haske kuma ya aje haske sai Allah ya kadaita haske saboda girman haske su kuma dufanni aka musu kashi-kashi saboda muninsu ine waje ala zulmati wan nur thumma alladhina kafaru to zulmat Allah ya magana anan bayan da za a yi Allah ya sa wasu jahilai ne wasu kafirai ne wasu mugaye ne wasu menene duk wannan nau'o'i na ɗabi'u duhu ne to in ba an samu haske ba shi haske in yazo duk sai ya rusa su ya rugurguza su eh kakan ko wani abu ko wata matsala ce ta ilimi ta tsaya maka kakan ce wani haska mu ko ba haka ba ashe ya kawo abin da duhun da- hasken da zai kauda wannan duhu ɗin to Allah ya ce ya sa dufanni ya kuma kawo haske to in babu haske imani ba zai shiga ba Ha- imani ba zai shiga ba ilimi ba zai shiga ba shari'a ba za ta shiga ba saboda haka shi haske shine yake kawo wayannan yake kawo imani yake kawo shari'a yake kawo ilimi duka daga haske ne kuma kun san dai manzo sallallahu alaihi wasallama eh shine babban hasken da ba a taba samun kamar sa ba, sallallahu alaihi wasallam eh qad ja'akum minallahi nurun nurun ya zo da wa kitabun mubin shi nurun rasuli sallallahu alaihi wasallama shi ya rugurguza duhu zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo duniya tana ba kauya ba gidajiya ana cikin ɗemuwa mutane ba su san ina suke rayuwa ba ba su san ma me suke yi ba kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da haskensa ya kawar da dukkan waɗannan abubuwa mutane suka zama masu basira suka zama masu ilimi suka zama masu fasaha tun daga nan hasken ilimi yake ta faɗaɗa yana ta faɗi ƙwaƙwalwa tana ɗaukar abin da ba ta iya ɗauka balle ma a ce ƙwaƙwalwa har ta ɗauki ma ma'arifa Mm. bawa a yana tafiya asairu fillah ko eh eh fa ajaban bisairi menene cewa yake faɗa fa azab- fa ajaban bisairi unasin ne yushbihuna sukura kai mamaki da waɗannan bayan Allah wanda suka tafi suna tafiya amma ga su a natsi saboda natsuwa kamar duwatsu amma fa ba sa nan sun tafi bawa ne yanzu Allah ya tattara maka ya tattara maka sayr sayr fillah banda bawa da Allah ya masa wannan haske ya za a yi kaga Allah ya ce maka fasjud waqtar abun mamaki shine bawa zai je ƙasa goshinsa ya ƙasa amma kuma ya tafi har al'arshi fasjud kai ƙasa amma waqtar kusanto ne saboda haka bawa yayi ƙasa amma yayi yayi yayi yayi mi'raji Eh, idan an mu tsaya a irin wannan kalmomi in ba mun gwamutsa shi da hadisi ba ba za mu bugi kan shedanu ba an gane saboda shi shi wannan abu da muke faɗa duka manzon Allah ne ya faɗa yace mene as-salatu mi'rajul abdi dan manzon Allah ya mi'raji ko ba haka ba amma kuma kai sallah ma lokacin da kai mi'raji kake shine dan littafin da kuke karanta wannan yake ganar da kai cewa haka in ka gane abin da sai ka ga in ba wanda yake ya san Allah ba ma in kai sallah a bayansa kana ganin kaman ba kai sallah ba saboda kai ka zo ne kana neman ah, direban da zai kai ka fadar shugaban kasa wanda ya saba tuka mota ya je fadar shugaban kasa ka zo ka samu wanda kwata kwata ma bai ma san me yake yi ba bai ma iya tuka motar ba bai ma san ina za a je ba to shine ai kaga dan karamin littafin nan ce maka yake idza qumta ila salati fa farriq qalbaka miraji zakai dan haka ka bar duniya fadiya ka fice daga duniya farriq qalbaka farriq qalbaka min ad-dunya wa ma fiha washtagil bi muraqabati maulaka alladhi tusalli liwajhi kai miraji shine as-salatu mirajul abdi din kenan yawwa duk kuma shine wasjud waqatan to wannan haske mai fahimtan wannan ma kansa a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da abubuwa da ta bude suka bude kwakwale ake fahimtan wannan har a fahimci akwai ayyamun rabbi akwai ayyamu irin wayannan ayyamu wanda mutum yana ganin a kwana daya yayi kwana dubu ɗari a kwana daya yayi kwana dubu ɗari wannan duka kowa da irin eh to ai gashi nan misali za ka kwanta ka yi mafarki wani lokaci za ka yi mafarki har ka kana, kana yaro har ka girma ka zama babban mutum kuma duk a cikin awa ɗaya ko abubuwan da kai da yawa kuma cikin ɗan ƙanƙan bai ma kai awa ba ɗan ƙanƙanin lokaci duk ba abin da ya kawo wannan sai zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaya mutane su ma su gane mi'rajin manzon Allah Ma- mi'rajin fa da annabi sallallahu alaihi wasallam ba ga hadisi na ke cewa ba a rasa jikin manzon Allah ba to mi'rajin kuma da jikinsa yayi haka mai ishirin alfaza ya faɗa ko? ce aniftu li qawlin jara an samti qasdihi uhila bihil isra'u an kunhi haddihi ko ah menene na manta s- ɗaya ɗaya- ɗaya- ɗaya baitin a- ɗaya baitin yace shahidtu bi anna allaha asra bi abdihi min al masjid al aqsa ruqiyan ila al arshi kuma bi jismin nabiyil mustafa wa bi zatihi wa fi nabahin lam yaktalif bi sunati shahadatu man addalahu mujizatu lisan as-safa wal ins wal jinn wal wahsh kana mamakin annabi ya mi'raji to ni shaida na idan har lisan safa dutsen safa Allah zai bata harshe ta shaida manzon Allah duk abin da yazo da shi gaskiya ne wal insi mutane su shaida wal jinni aljannu su shaida wal washi dabbobin jeji irin su raƙumi irin su barewa irin su menene har da ma itace juz'un juz'un nakhala shi ma ya shaida manzon Allah duk abin da ya faɗa gaskiya ne sannan kai kuma ka zo kana cewa wasu suna zo yace shi ya yi kyaman wani zance da ya kauce daga kan hanya wanda ake son a kauce ma- da Isra'i a kauce Isra'i a kauda Isra'i daga asalin i- inda aka dosa da shi cewa wai ai ma'anzan Allah ya yi mi'ira- ya yi Isra'i ne da jikinsa amma sai mi'iraji waye da mafarki to ko kai ma ai zaka yi mafarki to ina maganar mu'jiza idan an ce mafarki ne mi'raji manzo Allah da jikinsa yayi to shine yace shahidu bi anna Allah asra bi abdi na shaida Allah yayi mi- yayi Isra'i da bawansa min al-masjid al-aqsa tun daga masjid al-aqsa ba wancan Isra'in yake nufi daga Makka zuwa ma- zuwa masjid al-aqsan ba Isra'in tafiya mi'raji min al-masjid al-aqsa ruqiyan ila al-arsh ya tashi har al-arsh yace kuma na yi imani bi jismin nabiyil mustafa annabi yayi da jikinsa ne wa bi zatihi da zatinsa wa fi nabahin a farke yake lam yaqtalib bi sunatihi bai hadu da bacci ba ba maganan bacci ba maganan bacci a tafiyan manzon Allah sa tafiya ne sai dai mafi yawanci kowa ya eh, manzon Allah idan har bayan Allah kananu suna dayi dan kankanin abu dan a dan kankanin lokaci ayi abu mai yawa to ina kuma ga shugabannin bayan Allah to kaga to kaga ne duk wannan ai ayyamu ne ita ce ayyamun rabbi Allah ya ara masa to irin wannan saboda haka shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine yazo da fatahohi iri-iri yanzu kuma ga sunan an zo ana nuna su a cikin ayatul kauniya wayannan fatahohin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa din yazo yana bayyana ana ganin su da yana zaune ina zaune a nan ba abinda Allah bai nuna min ba da wani alheri da zai zo muku da sharri da zai zo muku duk sai da na gani hatta aljannat wan nar har aljanna har wuta anan na gani shine kake shakkan ya tafi al'arshi ya dawo cikin dan kankanin lokaci yana sujada yayi haka sai ya rasulullah mun ga kana sujada kai haka yace wani nonon eh, dabiniyar aljanna ne na gani ya ban sha'awa na so in figo muku to ya aljanna ta aljanna ina take to da haka har yanzu ajaib na Allah ba su gama bayyana ba kuma za ta ci gaba da bayyana ga sunan suna ta bayyana yawwa cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce maka babu bawan da za a sa shi a kabari sai ya ganni sai ya ganni a kabari a ce me kake faɗa a- game da wannan ba wai wani ne sai an nuna masa wannan mutum me kake faɗa game da shi to da baka in ma baka yadda ba yau ga TV nan ko ina a ce maka live ar ne ma ka ganshi a kowane daki a ce kuma live ne yanzu ka yi imani yanzu yanzu ake abu To, shi ne saboda haka alhamdulillah mun gode wa Allah subhanahu wataala da yasa wannan shine annabinmu wanda Allah ya kawo mana haske da shi ya sanya dufanni ya sa haske to in kaga baka yi imani da abin da annabi ya zo da shi ba to kai ta yaki akwai sauran duhu Eh, kana tare da wasu sauran dufanni a jikinka wayannan dufannin su zaka yaka in haske ya zo sai ka gane inda ake tafiya idan aka samu bawan Allah da ya kama hannunka sai ka gane inda aka je sai ka ga ba za ka sake waiwaye ba ka gano gaskiya abinka idan ko baka samu ba an riga an toshe ma zuciyanka sai kai ta zama a cikin duhu sumal ladina kafaru amma wai sai wayanda suka kafurta ya adiluna suna kaucewa na farko kaucewa shine kaucewa yadda da Allah ne ubangiji suna ko kace suna daidaita wasu abu daban bi rabbihim da ubangijinsu suna bauta ma wani abu wanda duk wanda ya san Allah duk wanda ya san Allah ya san wahadaniyar Allah ya san halarar Allah ta kasancewarsa al-awwal al-akhir az-zahir bayan da za a yi ya ce kuma wai akwai wani abu ma wanda za a ce Allah ne shi ya za a yi ai ba zai yi ba an gane shi yasa shehu yake cewa wa asgaru atba'i bari'un min ash-shirki in dai mabiyina ne ko dan yaro ne in dai ya san ni mabiyina ne na gaske to ba zai taba yin shirka ba kuma abin mamaki ko aka fi danganawa abu wanda ba su san abin ba ko suka fi danganawa abu to amma ba wani abu ne dan kuka shi yake ja ma uwarsa jifa wasu ne wanda ba su san komai ba suna hauragiya ba su san inda aka dosa ba suka je suna surutun banza shikenan waɗanda suka ji suka zo suka ɗauka suna jefa wa mutane sadaqallahu alazim wa ballaga rasuluhu karim ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أبلغ الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم akwai tambayoyi da aka kawo assalamu alaikum wa rahmatullah da fatan malam ya sha ruwa lafiya Allah ya ja kwana malam da ima ja kwanan malam da imani ta kai ga baki daya amin malam tambaya ta shine yaya ake salatul istikhara yanda ake salatul istikhara zaka yi sallah ne nafila raka'a biyu in kai sallan nafila raka'a biyu sai kai addu'a اللهم إني أستثيرك بخيرتك وأستقدرك بقرتك wannan addu'an ita ake yi tana nan a rubuce ka je malamai su kufa maka ita ta ake yi sannan amma in dai ka san ka riga ka yanke hukunci kai kawai dole ka zannan shi kake so to ko ka istihara ka ɓata lokaci abinda baka yanke hukunci akai ba kana son ko ko wannan ne alheri ko wanne ne wanda duk Allah ya zaba maka shi zaka yi to shi kake isara amma in dai ka yanke hukunci lalle kai kazan nan ne to in kai ma kazan da haka ne don kai ka riga ka yanke hukunci ba isa baka ba wa Allah zabi ba zabin ka riga ka yi wa kanka menene hukuncin wanda yayi magana wani a bayan idon yayi maganan wani a bayan idon sa ba don baya so ya ji ba. Allah ya saka da alheri. Kai maganan wani a bayan irinsa ba don ba ka so ya ji ba. Wato, kana ko ya ji ko kar ya ji duk ɗaya? To, duk dai in dai abin da ka faɗa a bayan idon son aibantawa ne gare shi, ka ci namansa. In dai abin aibantawa ne gare shi, ko da sifansa ne tunda wata mace ta shigo ta yi bara a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sayyidina sayyidatuna Aisha ta ce kai wannan mata akwai ta da dakin dadin murya sai dai ga ta yar gajeruwa sai annabi ta kinci naman ya rasulullahi sai mutane ta yace kin dai ci naman ta saboda haka mu guji yin maganan wani a bayan idansa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Fatan malam ya sha ruwa lafiya. Malam menene gaskiya wannan sunan Allah ya hayyu ya qayyum. suna cikin ismullahil azim to shikenan dai watakila abin da yake nufi kenan sunan Allah ya hayyu ya qayyum suna cikin ismullahil azim farai ya tabbata hadisai cewa a ya hayyu ya qayyum ismullahil azim ai akwai hadisai da yawa ya hayyu ya qayyum yana ciki yana ciki tunda akwai wanda ya addu'a da antallahu al-ahadul fardus samadul ladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad manzon Allah yace ya roki Allah da ismullahi al-azim saboda haka ismullahi al-azam suna da yawa amma dai kamar yadda muka faɗan ne alfawa'idu lil aqaid idan ka riƙe abun ya zama aƙida akwai yaƙini to Allah zai baka in kana shakka to daidai yanayinka daidai shakkanka yawa wannan shine Allah ya samu dace ne kuma sai na'am na'am in kai istihara baka dauki sa'id ba mhm ya karbu shine ai abinda kace wa Allah dama in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khairan li fi dini wa dunyaya wa akhirati faqaddirhu li ko umma barik li fihi in kunta ta'lamu anna dhalika al-amra sharrun li fi dini fasrifni fasrifu anni wasrifni anhu waqaddir li al-khaira haythu kana ya rabbal alamin to idan idan har alherin ne zaka ga shine ya tabbata in kuma sharri ne ba alherin zaka ga an canja shi zuciyanka ma ta fita daga bukatan sama ka je bukatan wani abu daban shine ai dama amfani istihara kana bawa Allah zabi ne abinda kake neman nan in alheri ne ya tabbatar in ba alheri bane ya canza shi ya baka wanda yafi alheri ko a ina yake kuma eh, ad- addu'a dai haka manzo Allah ya koyar da ita kuma haka take to amma ko da da Hausa shi Allah ba yaran da baya ji ko da da Hausa bayan ka gama sallan ka raka'a biyu kace ya Allah ka kira shi da sunayen sunayensa tsarkaka kowanne ya zo maka a rai kace in Allah ina baka zabi cikin al'amari na kaza in ka san wannan al'amari alheri ne gare ni a cikin addini a cikin addini na da duniya na da rayuwa na ka kaddarta min shi ka sauwake min shi kai min albarka a cikinsa in ka san wannan al'amari sharri ne gare ni a addini na da duniya na da rayuwa na ka- ka kautar da shi daga gare ni ka kaddarta min abin da ka san shine alheri gare ni a ko ina yake ya ubangijin ta halitta shikenan na'am salatan manzon Allah suna da yawa suna da yawa yawan da ka zaɓa akwai salatul ibrahimiyati salatul ibrahimiyati ma yana da nau'i nau'i kala kala wanda sahabbai suka yi har ma sun kai wajen talatin da wani abu akwai kuma salatul salatai wanda sahabbansa suka yi irin su salatul fatihi ah, dahin madhuwa ce wanda sayyidina aliyu ne yayi akwai salatul salatul tunajjina wanda bayan Allah suka yi abin da zai nuna maka duk salati yana da muhimmanci a gurin manzon Al- a wurin Allah da wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi wata magana a hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa man salla alayya salatan wahidatan ka gane wanda ya min salati daya sallallahu alaihi biha wannan biha din ka sa shi a cikin saiki mutane ba sa ba wa muhimmanci wa lafuzzan da aka yi amfani da su ai ba a banza annabi ya kawo biha ba duk wanda ya min salati ɗaya, Allah zai masa salati da irin wannan salatin da ya yi ya masa goma. To, salatin Ibrahimiyya ce ita ce sumfurin dukkan salatan duniya, domin ita ce manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya koya wa sahabbansa. Itan ma sahabbai sun yi saɓani suna kawo lafuzza na ce maka sun kai wajen talatin, duk kuma kala daban-daban na salatin Ibrahim. Ka san kuwa manzon Allah ba zai faɗi talatin ba, don haka sun fahimci cewa sumfuri ya bayar suka yi ta jujjuya ta har ta kai talatin ɗin. To, don haka ɗauko maganan kuma a ce wanne ne ya fi wa ya saka ba wanda ya saka neman rigima ne duk yanda aka yi idan abu ya zamanto in dai salatul ibrahimiyyat ne wanda annabi ya faɗa a bakinsa aka ji daga bakin sannan mai tsarki to babu salati a duniya da ya kai shi in dai wanda aka ji daga bakinsa ne lokacin da ya ambata shi daga bakinsa mai tsarki babu wanda ya kai shi idan wanda mu muke yi da bakunanmu ne to sai a duba darajar yawan abin da ka faɗa a ciki ka san akwai manzon Allah ya koyar da eh, subhanallahi alazim wa bihamdi ko to amma ya zo kuma ya koyar da adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi wa mabliga ilmi mablaga ilmihi wa ayatihi kuma matansa sayyidana safiya sayyidatuna safiya tayi tayi tayi ta zikiri tun hudowar rana har walha yace ya fita ya dawo ya zo same ta yace tuntun kina wannan zubi tace yace yanzu na faɗi wata kalma duk tafi naki to kaga wannan adada adada kaza din shi in ka faɗa Allah wai naji wani wani mai shirme wai shi mai faɗakarwa yana ta kawai kai rago sai ka zauna ina jin ko ya jahilta ko kuma Allah ya yi masa talala wai kawai ya ka zauna tana cewa Allah wai kai wai Allah yayi kaza wai kai salati Allah wai yana son ya soki da la'ilu ne adada kaza adada kaza Allah kai ba za ka yi adadin ba sai ka bar Allah ka dora masa aiki to kaga ma bai san manzon Allah ne koyar ba da wannan sa bai san ma su kan manzon Allah yake ba kisa manzon Allah yace zaka faɗi kalma baka lura da ka faɗe ta ma ta jefa ka a tsakiyar jahannam saboda haka annabi ne koyar da wannan adada adada kaza ne to shikenan sai wanda ka zaba assalamu alaikum masha Allah